الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الباب التاسع قواعد فهم النصوص الشرعية وتباب نتقص أتكن باب نترقو الباب التاسع قواعد فهم النصوص الشرعيه babi na tara a cikin wannan littafi namu albidaya fi ilmi usulil fiqhi wato zai tattauna ne akan waɗansu ƙa'idodi waɗanda za su taimaka wa mutum wajen fahimtar nassoshi na shari'a ta musulunci idan aka ce nususu shar'iyya shine nassi wanda ya tabbata a cikin alƙur'ani ko a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu wannan shine annasu an gane ko shine kuma ake ce da shi al'ilmu al'ilmu qala Allah qala haddathana wa ma siwahu fa waswasu shayatini wato ilimi shine kace Allah ta'ala ya ce kaza sannan kuma wannan ayar da na kawo akan wannan fahimta ita ce fahimtar da wane da wane da wane daga cikin sahabbai suka tafi akai ko kuma hadisi ya tabbata cikin littafi na wane ya tabbata cikin sayul bukhari ko muslim ko ya tabbata cikin sahihaini ko hadisi ya tabbata cikin as-sunan al-kutubu sitta wato daga wane zuwa wane manzo Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza wanda yake fassara ita wannan ayar an gane ko to ka'idodi wanda suke na nasosi na fahimtar nasi na shari'a ka'idar da mutum zai rike وفيه اثنا عشر ضابطا أتكن wannan babi akwai abubuwa guda goma sha biyu wanda za iya kiyayowa الضابط الأول المجمل ما احتمل أكثر من معنى دون رجحان wato abinda za iya kiyayowa na farko al-mujmal wato hukunci wanda yake dunkulalle wanda yake haɗe a guri guda idan ka ji an ce wannan ayar mujmala ce shine wanda mahtamala akthara min ma'anan tace wanda za ta ɗauki sama da ma'ana ɗaya amma kuma duna rujihanin ba tare da an rinjayar da wata ma'anar ba akan wata ma'anar ba wannan shine ake ce da shi al-mujmal hadhihi al-aya mujmala الحديث الذي فسرها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا an gane ko wannan ayar ta zo ta mujmala ce amma hadisin da ya fassara ta shine kaza da kaza irin kaman wato ayoyin da suke magana akan sallah a cikin alkur'ani dukkan a cikin ayoyin da suke magana akan sallah sun zo su ne mujmala duka ba wata ayar da ta fayyace sallar azhur kayi ta raka'a hudu sallar magariba ka yi ta raka a uku isha'i ka yi raka a hudu asuba ka yi raka a biyu la'asar ka yi raka a hudu ba wata aya wanda ta tabbatar da haka duka sun zo su ne a dunkule to amma al-ahadith allati thabata ta anin nabi sallallahu alaihi wasallama bayyana ta zalika hadithai waɗanda suka tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu su ne suka bayyana waɗannan abubuwan gabaki ɗaya na ayar da Allah ta'ala ce wasariqu wasariqatu faƙaɗa'u aidiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wato ɓarawo namiji da ɓarauniya mace idan an kama su an yi ruf da su to ku yanke hannayensu kaga nan qada'ul aidi ima ya zama to daga nan in aka cire mutum hannun shi daga nan aka guntile mishi shi za a ce da shi kudiya aidiyahu kudiya aidi ko kudiya yadufu an cire hannunsa kudiya yadufu kenan idan daga nan aka cire mishi daga nan zauwa nan za a ce mai kuɗi a yadu idan daga nan aka cire mai zauwa nan za a ce kuɗi a yadu to kaga ana ayar sai ta zama to me mujmala ce idan aka cire daga nan za a ce an yi daidai idan aka cire daga nan za a ce an yi daidai idan aka cire daga nan za a ce an yi daidai to amma sai hadisi ya zo shi ya bayyana inda ake cirewa gurin da idan mutum ya yi sata inda za a cire mishi hannu an gane ko ba daga nan za a cire ba ba daga nan ba daga nan za a cire an gane ko na'am kama sabaka annas sunna tufassilu mujmal qur'an alhamdulillah alhamdulillah sabaka an akhadna anna sunnata tufassilu mujmal alquran wato dukkan abin da yazo shi a dunkula a qur'ani to sunna ta ma'aiki alayhi salatu wassalamu tana yin ɗaiɗai da shi tana zawa da shi filla filla yadda kowa zai gane sannan kuma Allah ta'ala da ya ce wasariqu wasariqatu anan koda wanda ya saci dala 20 anan me ita bai sani ba ya ɗauka ya sa a jihun shi za a ce mishi me barawo wanda ya ɗauki miliyan goma a shago na mutu ya je wasa shago na mutu ya ɗauki miliyan goma za a ce mishi me barawo da wanda ya saci dala ashirin da wanda ya ɗauki miliyan goma kowa ɓarawo ne to shi yanzu wanda ya saci dala ashirin za a yanke mishi hannu ba za a yanke mishi hannu ba saboda sunna ta zo ta bayyana sai in mutum ya saci dukiya gwalgwado kaza sannan za a yanke mishi hannu kenan shi wanda ya saci dala ashirin wannan mai neman na abinci ake ce da shi mai neman na abinci ba shi da abin da zai ci abinci ya ɗauki dala ashirin don ya je ya siyi wake da ita a guri wanda suke sai da wake mai yawa ma gwabro ne an gane ko wannan ba za a yanke mishi hannu ba an gane wal mubayyan ma dalla ala al ma'anal murad wato al mubayyan kwa shine wanda yayi nuni akan ma'anar da ake nufi ya zo shi a fili karara aya ce ta yi bayani filla filla kamar rana a lokacin azhur kuma a lokacin zahi kaga baya nuni a yanzu idan ka zo ka rana a lokacin azhur kuma a lokacin tsananin zahi kace ni bana ganin rana wani zai ce to wani ya sha wani abu a yanzu yanda kowa yake kuka da ranar wani kare ka kai baka ganin ta ce wallahi ni ɗari ɗari nake ji da Allah akwai rana in je ni dan shiga rana in dan shiga hantsi ko na ji zahi zahi to kaga zaka ce wani ka samu matsala wannan shine almubayyan shine wanda yayi nuni akan ma'anar da ake nufi akan ta yanzu misali ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ce, Wa an fi ƙufi sabilin lahi wa latul ƙubi aidikum ila ta halukaci, ku ciyar da abin da Allah ta'ala ya hore muku a cikin ɗaukaka addinin Allah kada ku meƙa hannayenku zuwa ga hallaka. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsini ku kyautata lalle Allah ta'ala yana son mai kyautatawa. yanzu idan mutum ya zamanto gwalgwadon ƙarfin shi shine dala ashirin ya ɗauka ya bada ta sadaka ko gwalgwadon ƙarfin shi dala biyu ya ɗauka ya bada ta sadaka za a sa shi daga cikin almusinuna ko ba za a sa shi ba idan ya zamanto ya fi ƙarfin wannan kuɗin ya zamanto ya fi ƙarfin a ce ma miliyan ce ya bada a cikin wannan aikin amma sai ya ɗauki dala ashirin ya bada ko dala goma za a sa shi daga cikin almusinuna ko ba za a sa shi ba ba za a sa shi ba saboda kowa liyun fiƙi zu sa'atin min sa'atihi wato a bayyane yake a fili ƙarara wani abin da kaga ya bada ya ƙura a jihun shi ne wani shi kuma abin da ya ɗauka ya bada bai ƙura a jihun shi ba abin da ya ma asali ma bai kyauta ba a ce bai bada ba ya hi sama da a ce ya ɗaukan ya bada da ake motsi ya hi laɓewa mutumin da ya mallaki sama da miliyan dubu ana aiki irin za a ce ko za a gina wata makaranta zo zai huce ce ga dala ashirin a siyo ruwa ga wannan ai ya ce yogon da a ce makale ya bada eh an hiya ban shi akan a ce ya bada dala ashirin wani ya zage shi da shi da ashirin kin tashi an gane ko to wa yuhmalul mujmal ala al mubayyan ana dokan wato aya wanda ta zo ta mujmala a dunkule sai a ɗauke ta a ɗora ta alal mubayyan akan aya wanda ta zo ta yi bayani a fili ƙarara. Al-mujmal alal mubayyan wannan shine yuhmalul mujmal alal mubayyan. Ayar da ta zo ta a dunkule ba ta yi ba bayani dalla dalla amma kuma ga wata aya can in muka koma ita kuma ta yi bayani filla filla. Shikenan sai mu ɗauki wannan ayar ta nan da muke hawa mu fassara wanda take mujmala mu ɗako ta can da ta can da ta can wanda za su taimaka mana a kanmu fitar da hukuncin da yake cikin wannan aya. An gane ko? Hamlul mutlaq alal mubayyan ko alal muqayyad. An gane ko? Hamlul mujmal alal mubayyan wa hamlul mutlaq alal muqayyad. Wannan abu ne wanda yake sananne a wajen malaman wannan. A can muka ce al mujmal shine me? Mahtamala akthara min ma'nan duna rujhani. amma in ya zama to ihtamala akthara min ma'anan ma'ar jahanin ba za a ce da shi ba mujmal an gane ku yanzu mu ɗauka wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusihinna salatata qurun ya za a fassara ta na'am yawa salatatu ɗuhurin wato waɗanda aka saka za su yi saurare ga kawunansu tsarki uku haka ne? to kaga wannan ita ce fahimta ta waɗansu daga cikin malamai al'imamu malik yana daga cikin wanda suka tafi akan haka amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa tsalatata ƙuru'in ɗin nan ma'ana tsalatata dami wato jini na al'ada uku za su yi saurare. Saboda al'ur'u kalma ce wanda tana zauwa yuradu biha alhaid wa taratan yuradu biha a ɗuhur. Wani lokacin ana nufin jini na al'ada da ita, wani lokacin ana nufin tsarki da ita. To da haka ka ce kai tsaye ana nufin a ɗuhur, saboda kai ɗan malikiya ne. Ka ce kawai inda duk wanda ya fassara ta ba da a ɗuhur ba ya yi kuskure. Kaga anan baka kyauta ba. saboda ya tabbata daga bakin annabi manzala salama ya ce wa wata da'i salata ayyama a ƙara'iki ki daina sallah a kwanakin da kike jini na al'ada to kuma yanzu kai ka ce duk wanda ya ce wuru ana nufin jini na al'ada ya kuskure an gane ko? eh? an gane da kyau to kaga wannan ita wannan ayar mujmala ce tahtamilu akthara min ma'anan duna rujahanin dan haka shi yasa al-Imam Shawkani a cikin littafin Nailul Awtar da al-Imam Ibn al-Qayyim cikin littafin Zadul Ma'ad ya tsawaita bayani sosai a bangaren abin da ya shafi tabbatar da magana ta biyu akan cewa ana nufin al-quru ana ana nufin al-hayd ba ana nufin al-adhar ba amma al-Imam al-Qurtubi cikin littafin al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an nasa ƙarƙashin ayar shi ma ya ta bayani mai tsawo akan ya tabbatar da abin da malikiya ta dafa kai wanda wannan idan mutum ya koma can zai samu bayani mai kyau an gane to الضابط الثاني العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة ina ga wannan dama mi ama yau to idan aka ce wannan ayar ko wannan hukunci am ne ya gami ya amfani da shi ɗazu shi ne lafazi wanda ya maliye dukkan abin da zai iya yiwuwa ya shiga cikinsa a lokaci ɗaya yanzu idan ka ce ra'aitu alfa shakhsin na ga mutum dubu wannan lafazi ne am ko kuma lafazi ne wanda yake ba am ba me yasa na'am ra'aitu alfa shakhsin na ga mutum dubu na'am amu ne ko kuma ba amu bane da wani dalili khas ne da wani dalili kowa in yi magana zai sai ka dalili saboda a bangaren ilimi in ka ce kaza ne to sai ka ka dalili amma ba za ka ce kaza ba ka can ko kawai dan aka ce kuma kaza akwai amun yana zuwa yuridu bil khas na'am amun yuradu bil khas to kai wa mm
amun ne saboda kaga mutum ɗaya ba ɗaya hazaru mm na'am
am ne mm Na'am. Wanda ya ce am ne ya ka dalili wanda ya ce ba am ba ne ya ka dalili. Yuradu bil khusus. Tayyib, am yuradu bil khas. Shi kuma ya ce am ne saboda an lissafa ɗaya ɗaya har dubu. Taw. to ni wannan ba shi da dalili ba za mu waya shi ba ba za mu kallace shi ba na'am li'anna annakira na'am na'am eh يأتي بشخص na على صيغة النكرة na shakhs نعم تفيد الجم- جميع tafid al-umum نعم an-nakiratu fi siyaqi ma za qulna anifan an-nakiratu في ساق النفي أو النهي aw madha أو شرط aw ash-shart an-nakiratu fi siyaqi an-nafi aw an-nahy aw ash-shart tufid al-umum to al'an qulna ra'aytu alfa shakhsin hal hunaka nafyun لا هل هناك نهي هل هناك شرط لا إذا النكرة لا تعمل هنا طيب النكرة في سياق الإثبات هل تفيد العموم أم لا wannan da insha Allah a karatunmu na gaba za mu tattauna akan wannan mas'ala din amma yanzu abin da za- nake so mu gane idan aka ce al'am shine lafdun yastaghriqu jami'a ma yasluhu lahu dufa'atan wahidatan min ghairi hasrin abinda yace shi amun yuradu bil khas sannan ba haka bane sannan kuma an ba an bane an ba takeice shi da adadi na mutane in ka ce mutum dubu ai sun zama to takaitattu kenan in ɗaya ma ya karu anan shi bai shiga ba cikin su da kace ra'aytu alfa shakhsin zai iya wa wajen mutum dubu goma ne kai kace kaga mutum dubu ne am ba a takaice shi da waɗansu adadi na mutane in ka ce ashiratu a shakhasin wannan ba am ba ne in ka ce ishirin ba am ba ne duk in dai ka sayo adadi a ciki ba am ba ne saboda am ba ba a takaita shi نعم shi am shine in mutane dubu ɗari ne da kace kawai jami'uhu shikenan ka ɗauke su ba za ka ce ba dubu alfa shakhsin in ka ce jami'uhu an gane ku نعم yunadi kumul ustaz suka ce manoman kace jami'ukum ku duka yanzu ba za ka ce ba alfa shakhsi yanzu in sun kai su miliyan to da kace jami'ukum dukanku shikenan kai amfani da lafzul umum ko kuma kace kullukum ka gani wannan yufidu yufidu al-umum bi maddatihi kamar yadda dazu dai muka faɗa نعم طاو والخاص قصر حكم العام على بعض أفراده ويحمل العام على الخاص wato ƙasrul hukumi khas shine takaita hukumci na am akan sashe daga cikin ɗaiɗaikunsa kuma ana ɗaukan am a ɗora shi akan khas wani ina gani da duka biyu bayani akai wanda wajen minti 48 muka yi an gane to shikenan mu je mu abbabi da thalith wanda shine yana da kyau a ce mun tattauna akan shi da kyau الضابط الثالث ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال to wannan ƙa'idar a rike ta da kyau tarku listifsali barin yin bayani da kyau filla filla fi maqami lihtimali a gurin da ya dace zai iya ɗaukan sama da ma'ana ɗaya zai ɗauki ma'ana biyu ko ma'ana uku ko ma'ana hudu ko ma'ana biyar amma kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi shiru ba tare da ya yi bayani ba yanda kowa zai gane ya bar wannan bayanin yunazzalu manzilatal umum ana saukar da shi a masauki na umum fil maqal a cikin maganganu gabaki da anan duk wani hadisi wanda ya zo shi ya zamanto hadisin nan ya yi shiru bai yi bayani ba akan da gangan ko akan kuskure ko kuma ba a sani ba aka aikata kaza sai aka faɗi hukunci a gaba to wannan yana nuni akan wannan hukuncin ya shafi inda gangam ne mutum yayi in akan kuskure ne in ma yaya ne wannan hukuncin shine za a bashi an gane wannan za mu iya hararo shi idan muka ɗauka ɓangaren mutumin da ya yi jima'i da matar shi a cikin watan ramadana da ya zo shi ya ce ya rasulallah ya halaktu ya ce wa ma a halakaka ƙala wa ƙa'atu alamra'ati fi nahari ramadana ya ce ya rasulallah na hallaka Allah ce me ya kashe ka me ya hallakar da kai ya ce na sadu da iyalina a cikin ranaki na ramadan wato na yi jima'i a cikin ranaki na ramadan to ya yi maza Allah ce da shi me me ya hallakar da kai da ya ce mishi na sadu da iyalina sai ya ce mishi me kawai sai mai zancen kafara ya ce to zai'u raƙabatan mu'minatan ya ce la astadiu ala tasumu shahrin qala la astadiu qala ijlisuna to kaga anan manzo Allah bai ce mishi ba da gangam ne kai ko akan kuskure ka kawai da yazo da ya ce mishi wa ma'ala kaka da ya ce mishi wa qa'atu ala mar'ati fi nahari ramadana bai ce ba a fa'alta haza amdan am nisyanan da gangam kai haka ko kuma akan kuskure to wannan shine tarkul istifsal barin neman bayani kaga yanzu inda a ce akwai bambanci tsakankanin al'amid da annasi da sai ya tambaye shi ya ce da gangan kai haka ko kuma akan kuskure amma sai ya kyale shi saboda hukuncin ya zama me wanda ya haka akan kuskure da wanda ya haka da gangan din hukuncin su ɗaya shine in ma sai azumi na wata biyu biyu in ma ya zama to mutum ya yantar da wuya ko kuma ya zama to ya ciyar da miskinai sattin kamar yadda hadisi ya tabbatar an gane
don daidai mene miskin in yana so a- in yana so sai ya ciyar da su a lokaci ɗaya miskin kawai ya tattara almajirai na wata makaranta babba kawai ce to yau akwai liyafa a gidana
lokaci guda eh ba aka yi shi kenan lokaci guda kawai zo shi ya yi tire goma din tire ɗaya mutum shida a gare go tire ɗaya mutum shida kawai ce ku ci abinci a ce wallahi wani ya hoya ya abin kirki ya musu walima su ka musu san ba abin da ya aikata eh to amma li ta'am shi ne suka ce afdal saboda shi a ciki akwai me a- akwai naf'ul eh, ta'addin naf'i ila al-khair wato amfanin ya kai zuwa ga wani an gane ko dukkan m- m- mas'ala idan ta zo ta ɗaya amfaninta zai taƙaita ne a kanka kai kaɗai ɗaya kuma ya shafi kowa da kowa to ana gabatar da mas'alar da amfaninta ya shafi kowa da kowa akan mas'alar da ta mutum ɗaya ce ta kaɗai an gane ko wannan yawanci idan kuka yi lissafi duk wata mas'alar da kai kaɗai ne za ka ci moriyarta da ko mas'alar da al'umma ce za su ci moriyarta to ka gabatar da wato abin da al'umma za su ci moriya akan kai ɗaya saboda kai kaɗai idan kai zai iya yiwa yau ka rasu idan ka rasu ka tafi da kayanka kai kaɗai ne za ka ci moriya da ita a nan shine za mu ɗauki ɓangaren abin da ya shafi ƙiyamun laili ibada ka kwana kana sallah da dare ta ka kwana kana nazari idan ka kwana kana sallah yanzu wannan za a rubuta maka lada mai yawa a sikelinka amma yanzu gobe jibi gata wace muryar wannan sallar da kai kai kaɗai ne amma yanzu inda ka kwana kana nazari wani ya maka tambaya menene hukuncin ka zaka ce ban sani ba amma gobe ka dawo sai ka kwana kana nazari akan wannan matsalar da ya maka tambaya gobe da yazo sai ka gaya mishi shi ma ashe malami ne yana da kai almajirai sai ya je shi ma ya ya ci albasa da sunanka da bakinka ya ce ai kaza din na haka ne kaza din na haka ne ai tsammanin shi ne nazarin shi ma ɗaliban shi suka je suka ɗauka yanzu ko ka mutu wannan mas'ala ɗin da ka yi bincike a kanta kullum lada yana tarraka waccal waccal mas'ala taka ce ta kai kaɗai amma wannan kuma ta jama'a ce da ake cewa in jiwa ya tsallake kai na ya faɗa kan kowa matsala ne eh saboda a yanzu kai da ka kwana kana sallah wannan ya zo maka tambaya ka mishi ƙarya ka ce kaza ne sai ya tafi ya je ya ɗora mutane da yawa kana tunanin su sun halaka kai banda kai kai ka kwana kana sallah ko ta kanka za ta ware halakalin ta zo ta an gane ko to shi yasa a- a wannan bangaren abin da ya shafi usul fiqh shine ake ce da shi al-masalihul amma da al-masalihul khassa to idan ya zama to an samu cin karo da juna da su to to kaddamu al-masalihul amma al-masalihul khassa an gane ko irin kai abokin difte ne diften nan ka san in ka ce in da ta za ka yi mishi kana so a mai da gidanka andir a maka gini na alhurma wanda a murya kowa zai san cewa ka shiga gini wannan mutumin ka shiga gida mai kyau wannan mutumin zai iya maka to amma kuma gashi a unguwarku ga baki ɗaya ana matsalar wuta na farko na biyu a unguwarku ba ruwa na uku gashi da damuna yi wannan unguwar taku zama take kaman mutum yana tso- sai mutum yana tsoke yake huce a unguwar taku wannan yanzu ka ce muna buƙatar a mu hanya a sayo mana foto nan na wuta a sayo mana ruwa hanyar nan yadda ruwa yake ba da wahala da damuna a yi mana kwalab me ake ce mishi a ma- a mana wannan eh kwalabatu dan eh a mana wannan ya- yalgadan nan wanda wannan duka da yalgadar da wannan janyewar ruwan da wannan kudin- kudin da za a kashe mai yiwuwa a gidan da za a maka ya fi wannan yawa kudin da za a kashe a gidanka to ya kace muna buƙatar wannan kaga yanzu wannan idan aka yi na farko ba kai ɗaya bane zaka ci more shi na biyu al'umma ce ga baki ɗaya 'yan unguwa ne za su ji daɗi yanda inda kai ɗaya ne aka wa gida kai ɗaya za ka raka wa wannan mutumin adda yanzu ne ya zama to al'umma ce za ta raka mishi adda da al- da addar mutum ɗaya da addar mutane da yawa ce ta fi yawa jin daɗin mutum ɗaya da jin daɗin mutum ɗari wanne fi da- kyau to wannan shine ya kamata ya zama to mun gane tarkul istifsal fi maqamil ihtimal yunzalu manzilatul umum fil maqal wannan kaida ce mai kyau wanda ya kamata a ce an rige ta sai kuma الضابط الرابع الظاهر هو المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ wato abin da za a gano za a ciyayo na hudu a nan shine al-zahir wato abin da ake cewa al-zahir a ɓangaren malamai a ɓangaren usul idan aka ce wannan hazan nasu zahirun wato ba na shi a fili ƙarara take zahira kenan shine mahtamala akthara min ma'anan illa anna hunaka ma'anan akhar hiya azhar min ghayriha shine ake cewa az-zahir huwa al-mutabadiru ila adh-dhihn 'inda sama'il lafaz shine abin da yake gaugawa ya shiga zuwa ga zuciya ta mutum lokacin da ya ji lafazin wannan abu da aka ce ana as-salatu me ake nufi da ita awwalu ma yatabadaru ila dhihnina shine me eh in muka ce as-salatu eh sallah wannan shine awwalu ma yatabadaru ila azhanina farkon abin da zai fara yawo a cikin kwakwalwalin sallah ta yau da gobe amma ya ce ina nufin ku yi addu'a ya ce sallu ala nabi za mu ce me sallallahu alaihi wasallam amma sai ya zo ya ce sallu fi rihalikum ku yi sallah a cikin gidajenku sai muka ce to raka a nawa ya ce a'a aqsudu du'a kaga na almutabadir ila dhihni shine me as-salatu zatu ruku'in wa sujudin wannan ita ce a- a- wanda kowa yanzu daga an ce sallah ita za ta faɗo kanshi to amma yanzu ka ɗauki lafazin sallah ka baiwa addu'a sai ka yi bayani amma al-zahir shine me as-salatu zatu ruku'i wa sujud ya shine awwal ma tabadaru ila zihnina haka idan muka zo muka ce az-zakatu zakka kaga abin da zai zai zamanto me zai zai zai zamanto a farko abin da zai fara shawagi a cikin zuciyarmu da kanmu shine me shine dokan dukiya a baiwa waɗanda suka dace to amma ya ce a ina nufin zakar hadisi bishrun al-hafi yace addu zakatal hadith aka ce wata iri ce zakal hadisi kuma eh eh Ɗahara.
ya ce fi kulli mai a ta yi hadithin imalu biya hamsi hadithin biya hamsati hadithi wato a cikin kowane hadisi 200 da kowa karata to ku yi kokari ku yi aiki da hadisi biyar eh shine zakatul hadith a rike shi da kyau wannan eh sai kuma at-ta'wil idan aka ce az-zahir akwai annas annas shine ma la yahtamilu illa ma'anan wahidan amma a gaba zai kai shi to sai kuma at-ta'wil ta'wil idan malaman usuli suka ce at-ta'wil abin da suke nufi da shi shine ma'anan akhara yahtamiluhu al-lafz wato wata ma'ana ta daban wanda wannan lafazin zai iya ɗaukan wannan ma'anar amma ta fuskar wato dalili wanda yake karfafar wannan ma'anar ko kuma wanda ba dalili wanda yake karfafar wannan ma'anar ba kamar yadda muka ce a tawil ismani ne mazmumun wa mahmud na'am والظاهر لا يؤول إلا بشروط ثلاثة wato al-zahir ba yanda za a juya shi a mai tawili face sai da sharuɗa guda uku sai a rike sharuɗa guda uku na farko inda ta'azzuri hamlin lafzi ala zahir inda kaga ba zai yiwu ka ɗoki wannan zahirin ba ka ɗora shi akan zahirin shi lafazin ka ɗoke shi ka ɗora shi akan zahirin shi ba wanda wannan ina ga mun ka misalin shi a can lokacin da muke magana akan ta'awili wa khafid lahuma janaha dhulli min ar-rahma tunda ba yanda za a yi ka cewa dan adam yana da kai fiffike to da haka tunda ba yanda za a yi ka ba- ka dan adam ba shi da wani fiffike gani na ido baka taba gani an ce wane yana da fiffike ba amma kuma Allah ya ce wa fidlahuma janaha dhulli min rahma kenan dole wannan aljanah din ka bashi wata ma'ana wanda ba ita ba yake nufi an gane ko ta wanda ɗaya kenan na biyu kuma bi dalilin yurajjihul ma'ana al-akhar da wani dalili wanda yake rinjayar da wata ma'anar ta daban din a nan da ka zo ka da da ka ce as-sala kaga ai muka ce al-mutabadir ila dini shine me sallah wanda take sananniya to amma sai aka ce sallu ala fulani to ku yi sallah ga wani ma'ana ku yi mai addu'a kenan Ba- mutum ne ya rasu ya huce shekara biyar da rasuwa sai dan shi ya ce sallu ala abi ba ya ku ce ba to a tada ya kama kaga in dai kuka ce in ya ce sallu ala abi na nufin ku yi addu'a ga mahaifina wannan kaga da bi dalilin yurajjihu al-ma'ana al-akhar wanda zai rinjayar da wannan ma'anar da ake magana akan nata sannan kuma na uku an yakuna al-ma'ana al-akhar mimma tahtamiluhu al-lugha al-arabiyya ya zamanto ma'anar ta daban din wanda lugha ta larabci za ta iya dokanta ce ba ba ba zai yi akwai ma'anar da ba zai yi a larabci ka ce wannan ma'anar ake nufi ba an gane ko yanzu misali al'am yana matsayin mahaifi don zai iya yiwuwa ka ambaci al'am a matsayin uba an gane ko ka bayan da Allah ya ce ƙalu na abudu ilahaka wa ilaha aba'ika ya ce mai ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahun wahida wanda annabi isma'il ba baban annabi yaqub ne annabi isma'il a wato ya yake ga annabi yaqub eh annabi ishaq annabi isma'ila ya yake ga baban annabi yaqub amma sai ce wa ilaha abaik ibrahim isma'ila kuma annabi ibrahim ba baba- ba baban annabi yaqub bane kakan shi ne to kaga ana ashe zaka iya cewa mutum jikan wani kace dan wani saboda aya ta tabbatar da haka so amma kuma sai ya zama to akwai dalilin da yake karfafa wannan abu saboda tawili ne wannan kai tawili shi ko bi dalili yurajjihu lokacin da kace ni dan wane ne to sai in ya zama to wanda kuke tare da su baki ɗaya sun san babanka amma kuma sai kace kai dan wane ne ko wani kanan babanka ko yan babanka saboda an ce amma kai dan gidan wane ne ko sai kace eh ni dan gidan shi ne saboda su wanda kuke tare da su sun san babanka wane ne ka faɗa haka ne saboda kara amma in ya zama to kawai saboda kana tunanin babanka karamin ƙari gare shi kanan babanka shine mai kuɗi ya je shi France ya yi karatu shine ya je Ingila ya je shi Amurka babu inda ya- ya- bai kurɗa ba a nemi duk manyan mutane sun san shi ka je kana neman wani matsayi an ce dan gidan aka ce dan gidan wane ne wane ko ka ce eh dan shi ne." kuma aka barka haka ya ce wallahi karatu ne kawai to anan ka ka cuci kanka malida ila ghairi abi fa haramun alaihi aljanna aw zalaji fal jannatu alaihi haramun duk wanda ya yi da'awa ga wani baban shi ya ce shine baban shi aljanna haramu ce a kan shi wani lokacin da mutum ya ce wa kenan ya ce ko da an mun sani inda ya faɗa haka ne kawai saboda yana kyamar ya jingina kanshi zuwa ga mahaifin shi saboda mahaifin shi manomi ne talaka ne mai karamin kari in aka ce dan gidan wane ne ba an bashi ba arman wanci to amma in ya ce shi dan gidan wane ne saboda karar da za a wa wane ba an wa ba wane saboda wane shi yana da kuɗi yana da mukami yana da matsayi shi kuma wane manomi ne ko kuma ma ɗan dako ne na sharat wanda aka ce ɗan shi ne zai zama to kama a ƙasgato ɗan gidan wani kuma ke kuma ya za a yi kiɗa da shi amma aka ce ɗan gidan wani ne an san baban wannan wanan yana da bewit yana da gidaje wanda ake mai haya sun fi arba'in a garin inda za ce eh lalle ke ma gaishe ki ɗan shi ki ya soyayya da shi to amma in ya bayyana wa ɗan ƙanan shi ne ko ɗanyen shi to akwai matsala Eh, ta abdabitul khamis النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو أقوى من الظاهر wato nassi shine lafazin da ba zai ɗauki wata ma'ana ba sai ma'ana ɗaya tal da haka ya fi ma zahiri ƙarfi a wajen dalili annasu shine kawai abin da ba zai ɗauki wata ma'ana ba wanda ba yanda za a yi ka bashi wata ma'ana in ba wannan ma'anar ba Eh, to waɗannan yawanci dai ayatul ahkam duka annasu ake ce musu Mm, ayatul ahkam kawai ma'anoni ɗaya ne za su ɗauka yanzu misali da Allah ya ce wala wala taqrabu zina kada ku kusance zina akwai wanda zai ce ana nufin a- a zina ana ana nufin eh, kallon mace wadda take muharrama Mm? akwai wanda zai ce ana nufin a- a- ka tashi ka je kallon gurin da bai ka tashi ka je ka eh, kallon balo ita ce zina ana ashe wannan aya ce wanda take me wannan aya nassi ne wannan eh nassi ne alladhi la yahtamilu illa ma'nan wahidan idan aka tambaye ka aka ce me yasa kace wannan ayar tana magana akan duk wanda suke zuwa kallon balo kace ai mazala ya ce warjilani tazin yani wa zinahuma الذهاب الى الى غير غير المال الذي شرع الله ko wani abu dai makamancin haka wato akwai gurin da za ga cewa yanzu ido an ce yana zina zinahuma an-nazar wal yadani taziniyani zinahuma al-batash sai suka ce ana ana nufin zinar hannaye su kama abin da bai dace ba wannan ga gani wannan ka kallafa wa kanka abin da yafi karfinka an gane to wannan shine abin da yake nufi annasu huwa al-lafdhu alladhi la yahtamilu illa ma'nan wahidan wa huwa aqwa min adh-dhahir a wajen hira idan kuna hira da mutum ta ilimi sai ka kawo mai nasu ya ce to ai wannan nasu naka zai iya ɗaukar ma'ana kaza sai ka ce a daga cikin magabata ba wani wanda ya fassara shi da wannan ma'anar sai dai kai ne kuma kake so ka bashi a yanzu Mm, da wannan shine ake ce da shi annas to الضابط السادس السياق من المقيدات وترجيح أحد المحتملات don kuma abin da za a iya kiyayowa na shida a cikin wannan babe shine asiyaku jerin zance jerin zance kuna ji ko jerin zance minal muqayyidat yana daga cikin abubuwan da ake ƙayyadewa zance da su ake ƙayyadewa wata ma'ana da su kuna hira da mutum kuna hira da shi eh, sai ka ce wani ɗan banza ne a nan hirar da kuke kun ɗako yaban shi ce kuna yaban shi kuna kai wane ya iya wasa wane kaza kaza kaza kai wane ya kace wane shege ne ai yanzu ana kana nufin wanda ba shi da uba wannan zuga shi ne ka yace Naibawa ne.
eh na yaba ne to yanzu kaga wani ya zo shi ya ce ai ka ce wane shege ne kana nihin sa na uwar shi sai ta ahe shi kaga wannan ya kware ka tun da lokacin da kace wane shege ne ga ma'anar da kake nishi kai a jero zancen a jerin zancen da aka ɗauko ai lokacin da nace wane shege ne an ɗauko zancen kaza ne an yi kaza an yi kaza an yi kaza duk wanda zan fara zance a kan shi ne ce kai wane shege ne ai eh eh wane dan banza ne to ko ka ce wane maye ne ai to to kaga wannan siyaki jerin zance shi zai nuna maka me yake ni da yace shege ne amma inda a ce ana bata shi ne ka ce a wani ai dan iska ne to kaga ai ba bayani wa tarjihi ahadil muhtamalat da kuma rinjayar da ɗaya daga cikin abubuwan da zai iya yiwa wannan wannan lafazin ya ɗauka kaga da kace na eh an ce ka cewa na shege ne to amma abi salon zancen me dalilin da yasa na cewa na shege ne ai zai iya ɗaukan ma'ana biyu zai iya ɗaukan a yabo ka zagi mutum haka zai iya ɗauka a za- a- a- ku- a- a- a zargi ka zagi mutum to a wani bangaren nake nufi ne a leƙa zancen da lokacin da aka ɗauko zancen wanda har na kawo wannan kin gurin kal ka ɗauki maganar ita kaɗai ka ce za ka yi hukunci a kanta Mm. an gane ko wannan shine asiyaku wato jerin zance an gane jerin zance yana taimakawa akan fahimtar aya idan aka jero aya aka kawo aka kawo rufe ta da wani abu to yanzu wannan siyakin wannan ayar shi zai taimaka maka akan fahimtar ta da aka sabke ta da kaza kaza ake nufi ana an gane ku to الضابط السابع المطلق ما كان شائعا في جنسه والمقيد ما قيده بوصف wato abinda za a iya kiyayowa na bakwai a cikin wannan babi malam ya ce al-mutlaq wato sakakken hukunci kenan al-mutlaq shine ma kana sha'i'an fi jinsihi shine abin da ya kasance ya watsu a cikin jinsin shi abin da ya zamanto ya watsu a cikin nau'insa irin yanzu idan ka ce a je ka siyo min madara ka bada da aka je sai ya aka ya aka siyo maka ila alu ka ba shi goma da ya- da ya zo sai ka fara faɗa ka ce ai ni gari nake so ka kawo ni kaga wannan mutsulaka ne ta kai je ka siyo min madara kenan eh, shi kuma yar goma ka ba shi kuma ila alu ana sai da ta goma kuma ana sai da ta ta wannan ta dala goma ta gari ta dala goma yanzu da ka je kawo da ya ga maka madara sai ka fara faɗa to anan mutsulaka ne ka mai magana wanda cike a sake ba za ka kama shi da faɗa ba ko kuma ka bai wa mutum jika guda ka ce je ka mai shafshaf kaga wannan mutulak ne da ya ce shi- da ya ce shi ya turo maka jika guda a tsanula da ya zo ka mai kamun shanu ina canji ya ce wani irin canji ka ce nawa ce na ka ce ce ka ce mai kama uku ce ne to wannan kaga mutulak ne ka ce mishi je maka shafshaf kuma shafshaf din nan ko na jika goma yin shi ake yi. kuma ka bashi jika guda ba ka ce mana dala ashirin da ka bashi jika guda kenan zai iya fahimtar na duka kake ni an gane to wannan shine mutlak shine ma kana sha'i'an fi jinsi da ka zo sai ka ce duk bacin da take tsohuwa ce ba za ta shiga aljanna ba kaga duk wanda ta gita shekara hamsin tsoha akwai akwai ta tsakanin kai da ita duk wanda take tsohuwa ce ba ta shiga aljanna ba idan da kai ne ko musulmai ne ba za su shiga aljanna ba inda tsayi ne to amma sai ka kuma bayani akan cewa ba za ta shiga aljanna tana tsohuwa ba za ta shiga aljanna tana budurwa shi kenan a wuce gurin an gane to wannan shine al-mutlaq abu wanda yake a sake amma wal muqayyad ma qayyadahu bi wasfin wato muqayyadi shi kuma shine wanda aka dabaibaye shi da wata siffa ka bashi dala goma kace zuwa za ka yi ka siyo min madara amma il alu kaga wannan ka kai da ita da siffa eh kala kaza an gane ka bai wa mutum jika 20 kace ina so ka siyo min salula da ya tsaye da ya je shi ya zama maka mai tushe sai jika goma sha biyu aka biye ta ya kama jika takwas ba za ka fara mishi waɗa ba tunda wannan ita ma salula ake ce mata amma yanzu sai ka bashi jika ishirin ka ce salula nake so android kuma cassette yanzu da ya je shi ya zo maka da ya zo maka da da ital yana da damar ka ce ba ka so tunda da ka zo ka da ka bashi jika 20 sai da ka ce mishi android kuma ka ce mishi cassette ita kuma ital ba cassette ba ce kana da ja akan wannan ka kayyarta eh masha Allah ka kawo ta da wata siffa ka zo ka kana so za ka siyi takalmi sai ka baiwa mutum kuɗi ka ce takalmi za ka siyo wadda jika biyu wadda ya je shi saboda ya san kai bujejje ne kawai ya diba wani dan wani danfo sabon yayi na ɗari da hamsin siyo maka jika biyu da ya zuwa ne ka ce eh ya ce ya ce eh jika biyu aka siyo shi to yanzu in ka tasa rikici ma dai iyakacin yadda za a yi shine baka jika da hamsin jinga amma ka ce kai ba irin wannan ba kake so tunda ba gaya mishi ba kalar da kake so ka ce mishi kawai takalmi wanda zan raka sa ina zuwa yawo cikin jama'a sai ya ka maka wannan to yanzu kawai jika da hamsin zai baka amma ko mun yanda aka yi ba za a ce ba ya biya ka duka jika biyun ka to amma yanzu da ka zo ka yi ka bashi takalmi ka ce babu shi nake so so nake in raka shiga ta limannai kawai da ya je shi kawai sai ya kawo- sai ya kawo maka cuka ko kuma da ya je ma kawai sai ya kawo maka irin wannan namu da ka yi shiru ka ce wani wani kala muka yi da kai Ka- ya ce babu shi ya ce ya ce ka ce mishi ya ake baka mu babu shi ya ce wallahi na neme shi na rasa shi ka ce ta ne ka ce ya ka ce daga kamun kuɗi na mana to kana damar ka ji amsa sai ya kama kuɗinka tunda ka ƙayyade shi da wata siffa wannan shine al-muqayyad al-muqayyad shine mutsalaki ne amma kuma sai ka kawo wata sifa ka saka shi ka bashi jika guda ka ce je ka mun shabshab na dala 20 yanzu jikar wannan ta zama to mutsalaka za ta iya ciyuwa a cikin shabshab kin duka amma sai ka kayyade ta da 20 kadai 180 duka mai do maka kayan kaza da ya je kawai sai ya turo maka jika guda kai kuma ashe layin ka irin layin da kawai kuɗi in yayi minci uku hudu kawai sai sun zare wani abu kana shirye-shirye yana turowa ne kawai ka shiga minit da ya je ya turo wannan kuɗin jika guda kawai ka shiga minit na jala ashirin za ka yi shaguna ya maganin su ashe shi kuma jika ce ya turo maka duka eh da yanzu ka mika mishi hannu ina canjin kana a ji a siyo ciyawa da da sukari a ɗora shayi ya ce wani irin canji jika guda ce na turo maka da ka leƙa sai ga yanzu sun hudu dala arba'in ma to yanzu ne kana damar ka ce sai ya rama maka kuɗinka ka ce ai kai gashi yadda kuka yi da shi an gane ko wannan shine al-muqayyad Mm, Allah sa mun gane da al-mutlaq da al-muqayyad a kiyaye da kyau da kyau da kuma yanda za a yi sharhin su yanda za mu gane Mm. الضابط الثامن لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق الحكم والسبب abinda za a iya kiyayewa na takwas ba za a ɗauki mutsulaki ba a saka shi akan muƙayyadi sai in ya zamanto ya haɗa sun haɗa sharuɗa guda biyu ya zamanto hukuncinsu ya zamanto daidai sun yi daidai wajen hukunci sannan kuma sababin da ya haifar da su halo ya zamanto ɗaya ne to yanzu a wannan lokacin ne yuhmalul mutlaqu ala al-muqayyad anan kawai ya sa, ka saba da in ka kirayi mai shafshaf ka ce wani imin shafshaf yana turo maka dala 20 tun da in ka ce mishi turo min dala 20 kullum kana mishi haka nan kawai sai ya zamanto in ka kira shi ma ka ce ya maka shafshaf ya gane abin da zai turo maka ba sai jama'a ba ta ji kawai in ka ce wani amin shafshaf ya san abin da- da kake ni ya ɗauki hannu wannan kaga hamlul mutlaq ne alal muqayyad lokacin da kace maka shafshaf ya turo maka jika biyu da ka zo ya maka lissafi sai ta ai jika biyu ya turo maka ranna kace a din shafshaf kina da kake mini baka taɓa turo mini dala arba'in ma ya za a yi ka turo ma arba'in jika biyu a yanzu ka ce wallahi ba ruwa na ko ka kiraye su su janye kuɗin wannan ko kuma ka san yadda za ka yi da kuɗin ka amma kai dala ashirin ashirin ka saba wannan ka saba in ka kirayi mutum ka ce a ba wa ne madara da kana ce a bashi ta dala arba'in a bashi ta dala arba'in kawai sai ya gane ma kawai kullum dala arba'in ce ta dala arba'in ce aje ka sai ka ce a ba wa ne madara ya kamun kawai sai ga ya zo shi da ledar wannan sumki guda ɗa hamsin a ciki ya ne wa ya ce a kawo ne ya ce ai wanda ya ce a kawo maka ba gane ba ya ce eh ya ce a kawo maka ka kana da damar a ka ce mene ka ce a ɗau- ka ɗauki biyar kan ka ce a maida mishi 48 ɗin shi saboda almutulak sababin da yasa nake amsa dama kaza ne ya san sarai ina shan tukudi a kullum ina amsar ɗa biyu yanzu zai ɗauki ɗa hamsin ya kawo mini me zai da ita wannan almutulak wa almuqayyad saboda ittafaqa alhukm wa sabab an gane amma in ya zama to yanzu kana siyan madara yau in ka aika ka ce a baka ta dala arba'in zai iya wa gobe ka ce ta dala ashirin jibi ka siyo ta dala sittin a kullum dai kana iya cancanza yanda yanayin ajihunka yake yanayin bukatar ka to yanzu da nan sai ka yi kira sai ka ce ka ba da madara a kamun to yanzu ba zai ɗauki ɗa uku ba ko ɗa biyu ba ko ɗa ɗaya ya bada a kamaka saboda yanzu a nan ya zamanto mutsulaka ne da ka ce a ba da madara a kawo tunda a kullum akwai adadin da kake sai ba adadi ɗaya ba ne sannan sai ya ce mai kala uku ɗa uku za a bada ko ɗa biyu ko kuma ɗa ɗaya ko ɗa hudu to a wannan lokacin sai ka faɗa saboda mutsulaka ne ana to ba za ka ce ba a'a wani ka, ka- ka fahimta mana ai duk radda ka ga nayi kaza ka san abin da nake ni an gane ko to الضابط التاسع الأمر للوجوب إلا بقرينة صارفة إلى غيره وله سيغ مشهورة wato abin da za a iya kiyayewa na tara al'amuru lilujub umarni yana nuni akan wajabci idan Allah ta'ala ya ce ku aikata kaza to wannan umarnin za a ɗauke shi ne a matsayin wajibi dole ne a aikata idan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku aikata kaza to wannan maganar tashi za a ɗauke ta a matsayin wannan umarni nashi za a ɗauke shi a matsayin wajibi illa bi qarinatin sarifatin ila ghairi sai dai in an samu wata alama wanda ta juyar da wannan umarni daga wajabci zuwa ga wani wajabci ko ta juyar da shi zuwa ga mustahabbanci ko ta juyar da shi zuwa ga ibaha al'amrul mujarrad anil qara'ini yufidul wujub wato umarni wanda yake tsiraitacce daga alamomin da suke nuni akan cewa shi ba wajibi bane yana fa'idantar da wajibi yana fa'idantar da wajabci sai dai in an samu wata alama wanda take juyar da shi daga wajabcin zuwa ga wani shi an gane ku walahu siyagun mashhura wato umarni yana da kwai sigogi waɗanda suke shahararru an gane na'am a al'amuru in Allah ya ce ku aikata kaza wannan za a ɗauke shi a matsayin wajibi if alu kaza to sai dai in ya zamanto an samu wata alama wanda cike nuni akan ba wajibcin ɗan ake nufi ba yanzu misali Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallahi wala shahral harama wala alhadiya wala alqala'ida wala amin albaytal harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana sai ya ce me wa idza halaltum fasdadu wato idan kuka warware haramar ku ta aikin haji bayan an gama aikin haji kuka cire wannan harami daga jikinku kuka saka kayan ku na gidaje to fasdadu ku tafi ku yi farauta wannan kaga umarni ne to amma shin dukkan wani wanda yake mai aikin haji ne yake farauta ba kowane mutum bane zaka ce mishi mafarauci wani za ga shi bai ma san ba me ya- ya ake halbi to kaga anan umarnin wannan a- al'amru lil ibaha ake ce da shi Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati sai ya ce me fas'au ila zikrillah ku tafi zuwa ga ambaton Allah wannan umarni ne na wajibci duk lokacin da aka yi kiran sallah lokacin da limami ya shigo masallaci ya zama to dole kowa ya tafi juma'a wanda yake jin kiran sallan nan to amma Allah ce فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إذا أقام صلى فانتشروا في الأرض كواسو أقصى وابتغوا من فضل الله كن يبارك فضل الله كجاكو كشغا كاسوا كركني كنمي أبنش wannan umarnin na wajibi ne ko ba na wajibci ba ne ba na wajibi ba na wajibci ba ne saboda wani ana saukowa daga juma'a ma gidan shi zai je shi ya kwanta ya barci saboda wannan shine lokacin barcin nashi ba la'asar in ya tashi kuma ya fito ya tafi kasuwanci shi wani kuma za a ga shi baya kasuwanci ma a zamne yake ba CDD ba sa dada wani kuma za a ga cewa shi noma yake zuwa ya taso ne daga gona sha biyu ta yi shi kenan kuma in aka gaba wannan za a je shi a shiga wata harkar ci to wannan kaga anan al'amuru ne amma ya dullu alal ibaha kasuwanci ya halitta shine yake nuni akai kawai to الضابط العاشر الأمر بعد الحظر يدل على حكم الفعل قبل الحظر wannan ita ma wata matsala ce daban wato abin da za a iya kiyayowa na goma a cikin wannan babe shine al'amru ba'da al-hadri idan ubangiji subhanahu wata'ala ko ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi umarni yace ku aikata kaza bayan da an hana wannan abin ya dullu ala hukumil fi'li yana nuni akan hukuncin aikata wannan aikin قبل الحظر كافن أهناش زيارة لما قبرتا أفرقوا مسلنش أي أمرني ديتا أنغاني يقول sai kuma aka yi hanya a kanta sai kuma daga baya hallo aka ce ku tafi an gane yanzu an samu aiki da hwari aka zo aka samu hani sannan aka samu hallo umarni to yanzu wannan umarni na biyu da ya zo shi shine ake cewa al'amuru ba'da al-hazri yadullu ala hukumihi qabla al-hazr manzo Allah ya ce kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirata wato da na hana ku ku ziyarci makabarta to amma yanzu ku ziyarce ta fazuruha kenan inda a farko lokacin da ake ziyartar ta sunna ne to zonan umarnin da ya tabbatar da fazuruha ku ziyarce ta yana na a matsayin shi na sunna ba za a ce ba wajibi ne an gane ku fa inna hatu da kirukum al-akhirah sannan kuma farauta mutum ya zamanto mafarauci mahalbi wannan wajibi ne ko ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne farauta sana'a ce daga cikin sana'o'i to yanzu wannan sana'a ita kuma ya halitta ne mutum ya yi ta to da Allah ya ce wa idza halaltum fasdadu to wane yana nan ala akan cewa wannan farauta a matsayinta na halali ce ba a matsayinta na wajibci bane zaka tafi kai to الضابط الحادي عشرة wato abin da za a iya kiyayowa na goma sha biyu a cikin wannan babi annahayu littaharim illa bi qarinatin sarifatin ila ghairihi wato idan Allah subhanahu wa ta'ala ko ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi hani akan aikata abu to wannan hanin yana nuni akan haramci haramu ne aikata wannan abu illa bi qarinatin sarifatin ila ghairihi sai dai in an samu wata alama wanda take juyar da wannan umarni wannan hanin daga haramci zuwa ga cewa karhanci ne makaruhi ne an gane da Allah ta'ala ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib wannan aya tana nuni akan haramu ne mutum ya kirkiri ƙarya jingina ta ga Allah ta'ala haramu ne saboda Allah ce la taqulu an gane ko wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kada ku kuskura ku faɗi wannan maganar ku ce wanda aka kashe shi a filin yaƙi na ɗauka addinin Allah su matattu ne bal ahya'un walakin la tashurun an gane ko wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukam wannan duka at-tahrim kenan hani yufidu at-tahrim to walahu siyagun mashhura shi ma yana da kai sigogi waɗanda suke shahararru to الضابط الثاني عشر إذا صب النهي على ذات الفعل أو شرط من شروطه اقتضى الفساد والبطلان وإذا صب على أمر مقارن لا يقتضي ذلك wato abin da za a iya kiyayewa na goma sha biyu a cikin wannan babe idan hani ya zubu hanin ya afku akan zatin aiki a nan zatin aiki shine kalkuci dukiyoyinku a tsakan kanunku mutum ya yaudari mutum ya amshi jika goma shi ba da niyyar mai da mishi ba wannan a aini ma dama lokacin da zai amsa bai niyyar mai da mishi ba au sharuɗin min shuruɗi ko kuma hanin ya afku a cikin wani sharaɗi daga cikin sharuɗa na wannan aikin. An gane ku? Sharaɗi daga cikin sharuɗa na wannan aikin yanzu da kuka zo kuka yi ciniki da mutum. Ka saya mishi sallar ka jika arba'in. Sai ya ɗauki jika talatin ya baka sauran nan. Kuka zo kuka yi ciniki da mutum jika arba'in na salulalka. Sai ya ɗauki jika talatin ya baka sauran nawa.
goma sauran jika goma sai ce in Allah ya hore mu zan baka to a ka'ida ba a yin ciniki a yi bashi kuma bashi ya zamanto ba sananne ba eh yanzu zai ce in Allah ya hore mu zan baka zai iya yiwuwa bayan wata ɗayan ka tambaye wani ya ne kai baka bani ba jika goma ya ce sallata haka da kike da matsala ba ni jika talatin ke ta ma bishka in ka in ka takura mu ce eh to amma in ya zamanto me saboda bai halitta ba a yi ciniki kuma ya zamanto a- a- akwai bashi a cikin wannan ciniki din kuma ya zamanto ba ya zamanto ajalinsa ba ma'alumi bane an gane sai ya zamanto dole ajalinsa ya zamanto sananne ko kuma da ya zo shi daga cikin sharuɗa na ciniki shine ka cewa mutum ka bashi jika ashirin ya siyo maka salula amma baka ce ba kala kaza sai ka ce amma ka ta huce jika 20 kawai kai da ka bashi ka ce amma ka ta huce jika 20 kuma ka ta yi ƙasa da jika 20 da yaje sai jibo wata kuskure ya siyo maka kaga a cikin yanzu wannan saboda yana daga cikin sharuɗa na ciniki in za ku yi alga'ib shine mai sifa ma'aluma ya zamanto sifar da ka bada sananniya ce kai ka santa shi ya santa ka ce irin salular wane nake so a kama in baka san ba sunanta kenan in kuma ka san sunanta ka ce kaza kala kaza kuma a siffar ma marak kaza din ka ce wanda ta zamanto baka ba bula ba ko ka ce ba ja ba ka ce kowace kala ka kama amma banda kalar ja a cikin wannan marak din wannan an gane to dukkan wani a idan ya zamanto hani ya afku ya ya afku akan zatin aikin karan kanshi abin da aka yi bai dace ba irin abin da ya shafi sai da giya sai da giya bai halitta ba to wannan hani ya zo shi akan kal a sai da giya ko kuma wani sharaɗi daga cikin sharuɗan shi yanzu da aka zo kullun aure sadaki yana daga cikin sharuɗa na aure kawai sai miji ya ce to shi yanzu a bashi da bashi da kuɗi a hannun shi amma yanzu akwai wani al- aladan shi a gida wanda ake mishi neman kuɗi da shi in ya yiwu a ɗauki wannan alada a matsayin shi ne sadaki kaga alada bai halitta ba cin naman shi to haka nan bai halitta ba sai da shi to wannan shi ma ya yace iqtadal fasada wal butulan ya hukunta ɓacewar wannan aikin da aka yi kuma ya rugushi ba za a yi lissafi da shi ba an gane da aka zo sai da giya wannan bai halitta ba ko an yi ciniki wannan za a tasa shi da aka zo an ɗaura aure ya ne menene saraji aka ce eh ai aladan shi na cikin gida ya bata to shi ma wannan za a buɗe wannan auren saboda wato sadaki rukuni ne daga cikin rukunai na aure sharaɗi ne daga cikin sharuɗa na aure ba za a ce ba wannan wa idan sabba ala amrin muqarin la yaqtadi dhalika amma idan ya zamanto hanin ya afko akwai akan wani al'amari wanda yake haɗe da zatul fi'il din ba zatul fi'il din bane yana haɗe da zatul fi'il din ne la yaqtadi zalika baya hukunta bacewar wannan abu anan da aka zo riba ya halitta ko bata halitta ba to ciniki ne da gobe ha ya halitta ko bai halitta ba to da ka zo ka ya halitta ka amshi bashi a gurin mutum ko bai halitta ba to shikenan da na zo ni sai na amshi ramcin jika goma ya nace rana ta yau zan maido ta na zo ne ya halitta ko bai halitta ba ya halitta to yanzu sai ka ce to eh na ji jika goma da na baka rana ta yau za ka maido amma ni ma jika goma da ina amfani da ita a kullum tana kamun dala ɗari ɗari ce kai kai ta ka karama ce yanzu ne jika goma da zai yawa kullum ta kamun jika biyar biyar ka ce to ni ma ina da kaso a ciki kullum dala ɗari ɗari za ta rika haihuwa in ka rana ta yau in za ka kamun sha uku da rabi za ka kawo wannan jika uku da rabin da ta hau sama zai zama to me riba to yanzu riba bai dace ba a cikin addini na musulunci to wannan cinikin da muka yi bai halitta ba wannan ramcen da zaka bani in maida maka sha uku da rabi bai halitta ba to wannan la yaqtadil fasada wal butlan yanzu kawai abin da za a yi shine a cire wannan ƙarin da aka yi ka ba da ramcen jika goma in na tashi jika goma zan maido maka an gane ko wannan ba in sabban nahayu bane ala zatil fi'il din zatil fi'il bashi wannan ya halitta haka ciniki ne yau da gobe kayanka kana saida shi kace mai kuɗi hannu zai ba da jika goma amma wanda bashi ne zuwa gobe ko zuwa satin sama sai jika goma sha ɗaya kai haka kayanka suke bahun shinkafa ne oriba jika goma sha biyu ka ce amma mai bashi wanda sai ƙarshen wata sai jika sha uku wanda shi ma bai halitta ba yawwara kawai farashi ɗaya za ka yi da mai kuɗi hannu da mai bashi duka ɗaya an gane wannan shine wa idan sabba ala amrin muqarinin la yaqtadi zalika idan hanin ya afku akan wani al'amari wanda yake haɗe da zatul fil din to baya hukunta al-fasad wal butlan haka yanzu idan muka ɗauka ciniki lokacin da liman yana zamana akan ma- mambari a wannan lokacin haramu ne yin ciniki to idan aka yi ciniki harkar kasuwanci ba a ce haramu ba ne amma ciniki a wannan lokacin ne ya zamanto haramu to da haka in aka zo kayan da ka siya irin wannan lokacin liman yana zamna a masallaci yana zamna a kan mimbari to wannan kawai za a tada wannan cinikin ne a sake wani ciniki sabo kun zo kun yi ciniki na salula liman yana hudu ba ka ce da Allah iga ga kala ta da ya kaba mu ta yi kara kusan masallaci to sai bayan kun gama daga baya kuma sai ka ji labari he ku zo ku tada wannan cinikin ka siya ta jika 20 ka ce bai ko jika 20 ki wannan ka gani yanzu nawa za ka sai da mai ita ya ce ba da 25 to ka ce na siya 13 har ku je 20 ko ku je 19 da rabi ko ku je 19 ko 21 wannan ta rage gare ka a wannan lokacin ka ce tunda kuɗi na ya dawo da masa lal yi matsa ma na haka ce ka rage mata kuɗi ko kuma shi ya ce a ta hi ƙarfin jika 20 ya ce ya ƙara mata kuɗi wannan ta rage gare shi alhamdulillah wallahu ta'ala alam an yi tsada akan